a ba shi matsayi da yawa a cikin walici mutum ne mai tsanantawa wajen bin sunna anar sallallahu alaihi wasallam duk sanda ya fito za shi masallaci rufe fuskar sa yake ba wanda yake ganin fuskar sa har ya dawo sai ya shiga gida sannan yake bude fuskar sa kuma a gidansa akwai wata halwa ne yake shiga ya zauna ta ibada shi ne almajirai kyau shi jani ragar lauta alanu da sai ji aliyu halazin da sai ji muhammad ibn mushrik ke tambayar sa ka ce shau me yasa to shi wannan kakan naka duk sanda ya fito za shi masallaci sai ya rufe fuskar sa gaba daya ba ya dawo ne ya gaishe sai shau tijani ya ce ina kyautar zaton cewa Allah ya ba shi wani matsayi ne akwai wani matsayi a cikin walittaka wanda in aka baiwa mutum wannan matsayin to duk wanda ya dube shi ba zai yadda ya rabu da shi ba domin in ya rabu da shi to sai dai ya mutu in ya rabu da shi to sai dai ya mutu to shi yasa yake rufe fuskar tasa sai suka tambayi shehu tijani suka ce a to ko matsayi an ba shi cikin mafatihul kunuzi ne sai ce a'a matsayin da aka ba shi wani matsayi ne na musamman wanda in mutum ya samu gadon annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wa'ansu ilimai har guda saba'in da biyu ya zamo ya zauna a cikin su har shekara ishirin da biyu to sannan ne ake ba shi wannan matsayin amma wannan matsayin ba na mafatihul kunuzi ba ai mafatihul kunuzi su matsayin su ya wuce kuma wannan domin su sun fi karfin a ce za a ba su wannan bai wata cewa duk wanda ya gan su shikenan kuma ba zai iya rabuwa da su ba su mafatihul kunuzi ko kudubai yace su sun fi wannan matsayin domin su a beban niki ne da su zauna tare da halitta shi yasa ba za a ba su irin wannan matsayin ba kuma ba za a ba su irin wannan matsayin ba to to shi wannan dai Muhammad ibn Salim baki ɗayan malaman wakacin sa kam sun yadda cewa malami ne babba kuma sun yadda da walittakarsa sun yadda da walittakarsa to hassala mafharal ula shehu radiyallahu ta'ala anhu ya tarar da girma na ɗaukaka shine wulid wannan shine wakacin da aka haife shi wato wannan ishara zuwa shekarar da aka haife shehu tijjani sala haral wula wato ha'i takwas ga sadi sittin mun haɗa sittin da takwas kenan ga lami talatin casa'in da takwas kenan ga nini arba'in ɗari da talatin da takwas ga fa tamanin shi kuma an haɗa ɗari biyu da goma sha takwas kenan ga ha'i ɗari shida ha'i ɗari shida kenan ko to in an haɗa muna da ɗari biyu da sha takwas ya zama ɗari takwas da sha takwas kenan ko ga ra mai can mun haɗa dubu da sha takwas kenan ko to ga kuma alif ɗaya ya zama da sha tara kenan ko ga lam talatin da arba'in kenan ko dubu da arba'in da tara ga aini saba'in in an hada ya zama da ɗari da goma sha tara ko ga lam wannan talatin in an hada da arba'in da tara ga alif wannan daya in an hada hamsin kenan dubu da ɗari da hamsin wanda aka fi shauci jani radiyallahu ta'ala mai jira tana da shekara dubu da ɗari ɗaya da hamsin yau shekara nawa kenan manna so shekara nawa kenan wana ɗaya ne dai kawai ya hawa kai yau shekara nawa kenan sai dubu da ɗari da hamsin ɗari hudu da hamsin ba yau ce ɗari hudu kaga wani hada da dubu da ɗari da hamsin a dubu da ɗari hudu da hamsin kenan dai da wani abu accident ta kare ai da saba'in da ishirin da bakwai muke yanzu ko dari biyu da saba'in da bakwai ne an hada da dari da hamsin dari dubu da dari ɗaya da hamsin ai ka gaje ba da bakwai dubu da ɗari hudu da ishirin da bakwai ko yau mai san da saba'in da bakwai kenan yau shekara mai san da saba'in da bakwai kenan ɗari biyu da saba'in da bakwai da kwana ɗaya a'a da haihuwarsa da haihuwarsa in kana son kuma ta san daga wafatinsa to sai ka ɗaiɗe tamanin sai ka ɗaiɗe tamanin kaga ɗari da sassin da bakwai kenan yau da wafatinsa shekara ɗari da casa'in da bakwai sai kwana ɗaya ne ya hau kai in kuma kana son ka so wafatin shi usman sai ka rage biyu shi kuma ɗari da saba'in da biyar sai ɗari da casa'in da biyar ɗari da casa'in da biyar in kuma kan tsakaninsu shekara biyu ne shi wata jani wafati dubu da mai tan da talatin shi ko shi usman dubu da mai tan da talatin da biyu to sai shi wata jani ya riga da shekara biyu to a aini mari aini mari sunan gari ne a cikin sahara a cikin wato kasa algeria ba wannan ishara da aka samu na ramzin shekarar da aka haifi shehu tijjani cewa hassala mafharar ula shekarar da aka haife shi bi fara da shi shahid to bi fara da ha shahid ya shaida da fifikon ita aini ma saboda waje yana samun ɗaukaka da waɗanda aka haife su a wajen ko suka zauna ko suka zauna a waje waje yana samun ɗaukaka wato addaro ta tafara addiyar ta tafara mu bisaki ne ha addiyaro ta tafara mu bisaki ne ha wa ma hubbi diyari shagafna qawli walakin hubbu man sakana diyara to Ubangiji ya tafi shi sai ji Ahmadu Tijjani tashi wanda yake kyakkyawa fi argadil aisha cikin mafi ni'imtar rayuwa mafi hasken haske mafi hasken ɗaukaka. Zayyana wa halaka بين العباد وبين الأنام zayyana ubangiji man an shahu wanda ya fare su ya kawata halkahu halittar shehu tijjani radiyallahu ta'ala wa huluka da tabi'arsa bainar anani tsakanin halitta anamu wa'in suka ce da halitta sunanta anamu wasu suka ce mutane kawai ake kira anamu kamar dan abbasin ya ce anamu mutane kawai ake nufi ya sa ce a wal'ara wa halil anam ai duniyar gaba daya ta mutane ce akai sauran halittar ma duk da suke kanta dai na mutanen ne ba na wani ba wasu suka ce a al'anamu ana nufin duk halitta ba sai lalle mutane ba to
kana yanzu biha uhu baha'u manzari
manzari to menene da husnihi uhu la la la hahu uhu an mabqari amma khabari an mabqari na'am فكان شو تجاني رضي الله تعالى عنه يا كسن شيء ينبئ بهاء منظره كرجل مغانسا yana ba da labari ga lanihahu wanda duk ya dube shi an mabqarihi an mahabari an mabqari daga saninsa da kaga shau tijjani radiyallahu ta'ala tun san da yake yaro kaga babban mutum Allah ya ba shi sifa ta cika ya ba shi kwarjini a cikin bayi da ka gan shi ba sai an faɗa ma ba ka ga babban mutum tun yana ƙarami tun yana ɗan ƙarami da husnihi saboda kansa saboda Allah ya yi shi da kyau
da shirihi ni sayyidil ibadi saboda sau tijjani radiyallahu ta'ala anhu ya yi kama da kakansa ya yi kama da shugaban talikai eh, mafi kyan dukkan mazauna abin ne wa badi da mazauna ma a ƙauye wanda yake ya fi kyau daga dukkan mutane da wanda suke abin nan da wanda suke a ƙauye duk ya fi kyau daga gare su to shau tijjani ya gaji wannan kyan ya gaji wannan kyan na kakansa sai ya zama duk wanda ya gan shi da ganinsa ya ga babban mutum ba sai an ba sai shau ya yi magana ba ko an faɗa masa ganinsa ya ga babban mutum to
wa hafizal qur'ana to shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu ya haddace qur'ani fi sab'i sinin a cikin sanda yake shekara bakwai yana ɗan shekara bakwai shehu ya haddace ƙur'ani wato wannan ibara ta nazimu akwai ɗan magana a kanta saboda yadda ya kawo za a iya ɗauka cewa ko a wace shekara bakwai ne ya tsaya ya koyi ƙur'ani har ya haddace to ba haka ake nufi ba sanda ya haddace ya gama haddace ƙur'anin gaba ɗaya sannan shi kansa shekarunsa a duniya shekara bakwai shi yasa malamai suke cewa ibada sai dai ubaida ta fi wata sai dai irin baba a nan bayyana inda shi sai dai ubaida yake faɗa a cikin rilatu tahani wa qad hatiza alqur'ana sadi'a hijjatin mujidan majidan ayya iflin ala dafla wa qad hafiza alqur'ana shehu tijani radiyallahu ta'ala anhu ya haddace qur'ani sadi a hijjatin a shekara ta bakwai daga haihuwarsa mujidan hadda ko fa ta kyautatawa ta kyautatawa da cikakken ka'idojin tajwidi gaba da yana mai kyautata qur'ani majidan yana abin girmamawa ayya tiflin kai wannan abun mamaki daga yaro ɗan ƙarami ala da ya samu ɗaukaka dafla a cikin ni'ima da yake ya samu ɗaukaka a cikin ni'ima to عن شيخه العالم ya kiyaye ƙur'anin ko a wajen malaminsa wanda yake masani الدين المتين ma'abucin addini mai karfi malamin shehu tijani na ƙur'ani ana ce da shi mamalin sunusi tijani malami ne babba wanda yake kullarsa da saninsa ga girman ƙur'ani ya kai matuka a zamaninsa ana ba da misali da shi yanda yake da kamewarsa da da yanda yake to
وبعد ذا اشتغل bayan nan kuma bayan shehu tijjani ya haddace qur'ani shehu ya shagalta بالعلوم da ulimai
فجعلنا غميضا ya sanya gamira matsaloli na ilimi wanda suke masu zurfin fahimta suka fito masu sauki suka koma masu sauki a wajensa yana fara neman ilimin sai ya zamo ilimin aka shimfiɗa shi gare shi ya zamo abin da yake matsaloli masu wuyar fahimta suka komo masu sauki
وجال في سجانه Mhm.
حسب السبق وهذا وهذا شو يا تارد da kasbarsa ba karan baran rigaye sai su gare tun yana karami tun yana karami manyan malamai suka fare masa jinjina a wajen ilimi cewa lalle kam Allah ya hore masa ilimai to فيها a cikin ilimai وقصره a baki ɗayan ƙasar shehu tijjani على ذاك التفق sun samu gamuwa an samu ittifaki akan haka cewa shehu tijjani tun yana ɗan ƙarami Allah ya hore masa ilmai
أفتى ودرس afta tun yana ɗan ƙarami bai kai shekara goma sha biyar ba ya fara ba da fatawa tun bai kai shekara goma sha biyar ba aka fara zuwa wajen sayin fatawa wajen rasa ya fara koyarwa aka fara zuwa wajen sa neman ilimi وذلك على تجاره السنين ala sigar sinni wa zalika ba da faduwa ta sako da koyarwa ta sa ala sigar sinni tare da kan- karancin shekarunsa bai fi sha biyar ba bai kai sha biyar ba ma نعم haka ne ولا زنا ba ma haka ba yi munazala da manyan malamai yana da wannan shekarun za a tara taro tsakaninsa da malamai cewa a zo a yi bincike akan matsala kaza shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu ya goge su ya nuna musu ya fi su ilimi ya nuna musu ya fi su ilimi tun yana ƙarami yake haka kuma har ya girma har ba san da ya zo fa akwai wani malami babba ana ce da shi sai di Muhammad Dai ibn Kairat malami ne babba na tafsiri ya san ilimai kuma da yawa shi yasa manyan malamai ma a sannan ana shakkarsa to yana zama ya tafsiri har sarkin kasar gaba daya babban sarkin kasar yana zuwa wajen farkon zai shau tijani fas sai shau ya zo inda yake karatun tafsirin nasa yana yi ya kawo wata matsala sai shau tijani ya ce matsalar nan malam a gyara ba haka fa take ba sai ya ce ka gaba ko daga zuwa matsalar da yake malami kaza ya faɗe ta a littafi kaza malami kaza ya faɗe ta a littafi kaza malami kaza ya faɗa a nasu tafsirin malami kaza ya faɗa a nasu tafsirin malami kaza ya ta kawo wanda suka faɗe ta sai kyau tijjani ya ce ai gyaran da nake da su nake ba da kai ba daman kai ba kai sa gyara ma ba su ɗin wayancan ɗin su ɗin wayancan ɗin ba za ka ji yadda abin yake ya tsaya ya ta tafsili ya ta tafsili ya ta tafsili ya ɗauki lokaci mai yawa yana tafsiri ya ce malami kaza ka san inda ya ce ya ce kaza ne ya ce kaza akan wannan tafsirin wannan ayar ko malami kaza ya ce kaza ya ce kaza ne ya ce kaza ko malami kaza ya ce duk ya tsaya warware masa gaba ɗaya ya zo ya ta da ita shi ke na ɗaya bin kiran sai ya ga matsayinsa kamar ya zire ya ke nan ya shiga kuma hasara ga shehu tijani radiyallahu ta'ala anhu amma manyan malamai duk da suke wajen suka sallama wa shehu tijani akan matsayinsa na ilimi saboda ba wai kawai a sannan ya kawo musu abin da yake daidan ba a yanda duk wa'ancan malaman da shi wannan yake takama da ya karanta littattafansu sai da ya bi da ɗaiɗai da ɗaiɗai ya gyaggyara musu ya bi ya gyaggyara musu da ɗaiɗai kuma duk da ka duk da ka ya yi wannan duk gyare-gyaren da ka yi a wajen shi kenan aka sallama masa to yau alhamdulillah to tun sanyi yake haka to alhamdulillah Rahim.
shafi na hudu to bismillahir rahmanir To, rahim Bismillahir Rahmanir Rahim.
فجعل في قلب أهل الله Mm.
عادة كل عابد أواه Mm.
حققت همته العلية Mm.
إلى ارتباء السادات الصوفية Mm.
فجعل في قلب أهل الله عادة كل عابد أواه Mm.
وعمره إحدى وعشرون سنة Mm.
لله در أم Dawo ummihi.
لله در أمه ما أحسنه Mm.
فكان من جملة من أتاه Mm.
من أولياء إسره الأواه Min auliya ya asrihil awwahu.
من أولياء أسره الأواه Mm.
سيدنا الطيب خلقة الفضل Mm.
وفارس الحلبة Mm.
أحمد الصفل Mm. Mhm.
وغير هذا هذيك هذين نكا Mhm.
وغير هذين نكا من أهل المنام Wa gairu ko ka زي نكا a'a. Wani tasniya ya ake masa. Mhm. Wa gairu hazainika ko? Wani tasniya ai ko ka shiga cikin kaɗan ne. Wa kallaman bi fatihi na dak.
وغير هذين نكا Mm.
من أهل المنار Mhm.
سيدي محمد نجل الحسن Mm.
وهو الذي قال لهذا لهذا الكامل Mm.
تدرك لا بد مقام الشاذلي Mm.
وبعد ذا رجع للس- للس- للسهراء مه.
ثم أتى مدينة الجدارة Mhm.
ودرس التفسير والعلم و- وجد Mm.
في فرق با- في فرق باب المالك المولى في قرء في قرء باب في الملك ال- فرق باب الملك المولى الصمد Mm.
نعم فهكذا ما هكذا من العبادة Mm.
والحزم والتشمير والإفادة Mm.
نعم فبركت جوار جوارق لا الحق ف- فبركت بوارق ال- فبركت Mm.
بوارق الفتح عليه Mm.
وظهرت خوارق العز لديه Mm.
فكان يعلم فكان يفتشن To kwana a nan. Na lokacin ya tafi. To.
فقد همته الأ- Himmatuhul aliyya.
همته العلية sannan bayan abin da aka fada a baya na cewa shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu ya tarar da ilimi har ya zamo a zamaninsa kogi ne babba na ilimi wanda manyan malamai suke komawa gare shi a fannoni da yawa na ilimi to kuma bayan ya tarar da iliman nan sannan kuma himmarsa maɗaukakiya ta hawa-hawa ilatti ba isfadati sofiya zuwa cewa ya tsaya ya bi shagabannu sufaye masu ƙoƙarin tsarkake zuciya cewa ya za a yi a tsarkake zuciya to فجعل في قلب أهل الله shi ya sa kada daga baya wani ya zo ya ce shi a ɗarika ta shi tijani radiyallahu ta'ala anhu ba zai tafi bisa tsarin ilimi ba wai eh, zai ɗauko ko tsari na jazba ko na wani abu daban ya ce a kansa yake a'a shi tijani radiyallahu ta'ala anhu sai da ya fara da ilimi ya zama kogo babba ya zama kogi babba na ilimi wanda aka sallama masa yadda ya gabata a baya abta wajen rasa wa nazala ala sigarihi eh, abta wajen rasa menene ya sai da ya kai matsayin gaba ɗaya lokacin su shi akan zo wajen sa ai fatuwa shine mai koyarwa shine mai ba da ilimi shine mai munazala a sannan ya koma kuma tafarkin sufaye shi yasa kan mutum ya ce a'a shi ba ruwansa da ilimi zahiri bara'a a ya kama a jazba ko ya kama wani abu wannan ba daidai ba ne ba ɗariƙa ce ta shehu tijjani ba yadda mai gida ya abu a bi shi in dai a gidansa ake eh in dai a gidansa ake to a bi shi sai dai in ba mai gidan ba ne eh sai dai in ba mai gidan ba ne amma ne ka da a gidan eh, a gidan sa kake to an sai ka bi shi yanda ya- Mhm, sai ka bi shi yanda ya shehu tijjani radiyallahu ta'ala ga tsarin yanda ya tsara tafiyarsa sai bayan da ya samu abin da ya samu na ilimi aka sallama masa gaba ɗaya sannan kuma yace bara ya bi ta farkin sufaye to عادة كل عابد wanda wannan al'ada ce ta dukkan wani mai bautar Allah mai yawan komawa ga Allah don duk mai bautar Allah sai ya tsaya ya yi ƙoƙarin tsarkake zuciyarsa domin yawan ibada ba da tsarkake zuciya ba ba inda zai kai mutum sai ya zama ibadan na yawa amma ba Allah aka nufa da wannan ba ko ga wata cuta tana damun zuciya ba ta samun yin ibadar yadda aka ce a yi in to in ba bawa ya tsaya a tsarkake zuciyar tasa ba yaushe zai yi ibadar yadda aka ce tasawufi ilimi ne da yake ko yadda ya za a gyara zuciya ya za a tsarkake zuciya wanda ita wannan zuciyar ita ce manufa a jikin bawa ita zuciyar ita ce manufa a jikin bawa gaba daya a bawa gaba daya to inna Allah ta'ala la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum lakin inna ma yanzuru ila qulubikum نعم. وعمره إحدى وعشرون سنة a sannan san da shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu ya tashi bin tafarkin sufa yana ɗan shekara 21 ne a sannan yana ɗan shekara 21 ne آه. لله در در dauro ummihi kawai bubugan nuna mahaifiyarsa sanin haka sai Allah irin ɗan nan da ta haifa to sanin wannan ɗan nata sai dai Allah ma asana al'ajarin kyawunsa al'ajarin kyawun tsarinsa al'ajarin kyawunsa al'ajarin kyawun tsarinsa فكان من جملة من أتاه to
من أولياء عصره Allahu mai yawan komawa zuwa ga Allah an shi ne saidi ɗayyib saidi ɗayyib wanda a mutumin wazzan saidi ɗayyib wazzani to yana cikin man atahu wanda shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu ya fara zuwa gare shi min auliya asiri daga manyan waliyan zamaninsa shi wannan shi ne babban mutum na farko wanda shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu ya fara gamuwa da shi shi a nan imunatul murid bai bayyana haka ba amma sai dai ubaida ya bayyana haka shi a fili baro baro a cikin rihilas a cikin rihilas ba inda yake cewa fa'awwal man laqahu wa dairu galiban ala jinsiha wa qa'atun tabtagi shakala لقد طيب ابن الدين مولاي باجيا طريقته من بير مصمودة نهلا وشورته تغني بي والزان قبره فلقي من تلقينه الرهب والسهلا farkon wanda shehu tijjani ya game da shi a cikin manyan wanda suka samu cika daman yadda ake faɗa ai tsuntsu sai a ga kamar ta yake bi duk wani tsuntsu sai a ga tsuntsu ne irin sa yake bi yanda a hausa ake cewa in ana bikin menene fararen kaji wato a gaban bela a ciki ko fararen tsuntsu a gaban bela a ciki daman ai mai sauki ne daman kamar su ɗaya shi yasa annabi kyautu jani wa zai lauta alamu yake matsayin sa babba ne ya zama daman da je tun farko ba wajen ƙanana ne je wajen kuyakuyan masu jagora ba wajen bunya ya fara zuwa ya fara zuwa wajen sayyidi ɗayyib ibn ɗayyib shi wannan sayyidi ɗayyib ibn ɗayyib al-wazani babban wali ne kwarai wanda wato a gidansu an gaji girma an gaji walittaka tun daga kakan kakansa duk manyan waliyai ne kowanne a ciki a zamaninsa an sallama masa kuma shi wannan sai ji ɗayyar ɗin wanda shi tijjani ya fara zuwa wajensa wato yana da halaye masu bakuntarwa kuma yana da maganganu waɗanda suke muhimmai a tafarkin saduwa da Allah subhanahu wa ta'ala yayin yana daga irin wasiyoyin da yawa wa'ansu da suka zo ziyararsa daga muridan mahaifinsa cewa ku kun zo wajen shehunnanku kun karba abin da kuka karba to amma babban wasiyar da zan muku tufafin duk da suka tufatan muku da shi kar ku je ku bari ya jauda abin da duk tufafin da suka sa muku to do Allah kar ku je kar ku yadda ku bari a ce yayi dauda irin matsayin da kuka rabu da su abin da suka shayar da ku to ku kiyaye wannan matsayi ya yi musu wasiya dai mai tsawo wadda take dukkanin ta fa'idoji ne hikimomi ne abu ne kuma wanda yake duk mai kokarin saduwa da Allah ya kamata ya tsaya kula da shi da ka je wajen shayi ka ji nasihu ka ji maganganu amma kuma kana tashi duk ka shure waje ɗaya ba na zamo kai akwai wani abu da ka a'a sai ya tufatar da kai ya sanya ma tufafi mai tsada amma kuma a ganka kana barin wajen ka jaudata wannan tufafin ka nuna cewa baka san ma me aka baka ba kenan yanzu da mai duniya ne ka je ya baka bandira na kuɗi aka ga ka fito kana jajjetarwa a hanya ai kaga an san me matsayinka to shi wannan abin da ya baka din ya fi ya fi wa'annan bandiran na kuɗi yan bandiran na kuɗi to abin kuma ka fito daga wajensa kana zubarwa kana watsarwa kana dauɗa da tufafin da ya sa ma ya sa ma tufafi a ga kana dauɗa da shi ai ba daidai bane to shi dai sai dai yi wato yana da munazaloli da yawa yana da wasiyoyi masu girma to wanda yake magajin manyan mutane magaji ne na waɗanda suke manyan mutane وفارس الحلبسي Mhm.
حماد الصفر ثقل da kuma wanda yake gwarzo na fagen tafiya zuwa ga Allah wanda yake gwarzo ne in garma ne a fagen tafiya zuwa ga Allah shine sai ji Ahmad As-Sabali shi ma wannan Shehu Tijani radiyallahu ta'ala anhu ya je wajensa ya je wajensa bayan ga Musa da sai da tsayyib ne tsayyib نعم وغير هذا يناجي hazainika da wani da wani wa'annan su biyu da wani wa'annan su biyu من أهل المنار daga ma'abuta menene
منار minan mhm, min ahali minan daga ma'abuta baye baye wanda yake Allah ya musu baye baye
من أهل المنار mhm, min ahali minan daga ma'abuta baye baye dan in millatu
كسيدي محمد مثل الحسن kamar shugaba Muhammad dan Hassan shi ma shi wa Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhu ya je wajensa to وهو الذي mhm.
قال لهذا الكامل shi wannan sai imam ibn hassan wali ne babba mashuri shi wato yana eh, yake da shehu tijjani shi ne yake ga wannan cikamaki wanda yake cikakke نعم تدركه labudda maqama shazali ba matsawa kai dinnan sai ka kai matsayin imani shazali imani shazali da aka ce duk waliyai za su zo a ranar alkiyama suna duban matsayinsa to shi shau tijjani aka ce ba makawa sai ka kai matsayinsa har ka huce shi shi kansa sai ya zo kai yake duba kai yake matsayinka yake dubawa to وبعد ذا رجع للصحارى to ba ba kwanan nan ko lokacin ya fara tafi to bismillahir rahmanir rahim وبعد ذا رجع للسهارى ko sahari lissahari ana cewa sahara ana cewa sahari duk ɗaya ne ko fa'ala ko fa'ali jam'i ne ga fa'ala'u gaba fatawi ko fatawa to amma nan din sai ka ce sahari saboda karshen baitin sun ma'ata madinatal jidari wa ba'da za raja'a lissahari sun ma'ata madinatal jidari
وبعد ذا رجع للسهارى Mm, ثم أتى مدينة الحجاز mm.
ودرس التفسير والعلم وجد في فرق بعد Shi karɗi في فرق بعد الملك المولى الصمد فحتاز ما حتاز من العبادة والجزم والتشمير والإفادة فبرقت بوافق بوارق الفتح عليه الفتح عليه مم.
وظهرت فوارق العز لديه فكان يستكن من مر- مرعاه مم.
لحسنه جميع ما رعاه مم.
فأقبل الناس عليه فزجر مم.
وشدد الفرار عنهم ولفت ثم قال الحمد لله نعم وبعد ذا رجع للصحاري bayan wannan kuma shauti jani radiyallahu ta'ala anhu ya koma sahara ya koma cikin sahara
ثم أتى مدينة wato ya zauna a madinatul abiya gari ne na manyan malamai da manyan waliyai ya zauna a wajen wajen shekara bakwai yana koyarwa to sun ma aka madinatul jidar sannan ko bayan nan ya je madinatul jidar shi ma dai gari ne a cikin sahara Eh, shi ma a nan ya zauna wato ya daɗe a madinatul jidar to ودرس التفسير ya karanta ilimin tafsiri shi ma dai shekara bakwai ne a madinatul jidar din والعلم ya karantar da ilimi a madinatul jidadin ya koyar da tafsiri ya koyar da ilimi
وجد في فرق بعد wajen ya yi kokari fikar ibadil malikil maula a cikin kwankwasa kofar ubangiji wanda shi ne mai kula da halittar sa'asamad wanda shi ake nufi ya bukata wato wannan a cikin kawo wannan sunayen a nan wuraren shi wannan ah, ibnu baba ya nuna gwanan cewarsa da kuma matsayinsa a ma'arifa saboda wato ba ba wanda ake zuwa kofarsa kofarsa daman sai wanda yake samadu domin shine duk wata bukata za a dauka a kai gare shi ko shine wanda yake duk wata bukata za a dauka a kai gare shi kuma wanda yake maula ne mai kula ne da duk wanda yake nasa zalika bi anna allaha maulan ladina amanu wa in tawallaw fa alamu anna allaha maulakum to fa ni'mal maula wa ni'mal nasir to
وهكذا ما هكذا من العبادة shi yasa wato aka ce shi wannan sunan wanda duk yana zanci karanta shi to insha Allah ta'ala zai samu kwankwasa kofar Allah duk bukatunsa za su samu shiga shi wannan samadu din Eh, wanda duk yana zanci karanta shi wato zai samu kwankwasa bo- kofar ubangiji subhanahu wata'ala Mm, to eh, yanda malamai suka faɗa ko wanda yake wato jan zuciyarsa ya masa wuya to in yana zanci karanta wannan sunan insha Allah Allah zai hore masa jan zuciyar tasa shi wannan samadu din ko kuma inda yazo a a- a- arba'una idrisiya ya samadu min gairi shari'in fala shay'a yu'adiluhu to to dari biyar na eh ya samadu ba- ya samadu min gairi shari'in fala shay'a yu'adiluhu dari biyar a ya samadu ya samadu amma akwai matsayin da zai a ce a samadu a samadu din
فهذا ما حصل من الجبال shi ke nan shi ku jami rabin Allah ta'ala ne sai ya tarar da abin da ya tarar na daga ibada ya zama miliyon ibada ne ga ilimi ga koyarwa ga kuma ibada da kiyayewa ko jiran aniya
da zazzagewa والعبادة da fa'idantarwa kuma ga bayan Allah yana fa'idantar da bayan Allah kuma ga ibada da yake shi a kansa daman kuma duk wa'ancan malaman da aka faɗa a baya wanda aka ce ya gamu da su barazai ne a babu shi kakan wannan ɗayibin wanda aka ce shi ne farko wanda shehu tijjani ya fara gani a manyan waliyai masana cewa aka yi a kullum salati ga annabi sai ya yi dubu ɗari da dubu ishirin da hudu dubu ɗari da dubu ishirin da hudu kuma wata ran ana zaune sai aka ce kai ga wani mai himma Allah ya masa buɗi shi a rabin awa ma saukar Qur'ani yake saukar Qur'ani yake a rabin awa ma saukar Qur'ani yake sai yasa a yi ne sai wajen ishirin sai ya ce ai wannan ba komai bane ai mu mutum ya haka kafin ya haka sauka biyu ce yanzu haka ya yi ɗaya kan yi in ya haka kuma ya ƙara wata ya ƙara wata ai ba komai ba ne to
فبارك أتبوارك ولفتن عليه sai wato masu walƙiya na buɗi suka bayyana gare shi
وظهرت الطوارق والعز لديه da masu ketawa na alfarma suka bayyana nan gare shi wato ya fara yanke ya yanke duk waɗannan hujubai da ake faɗa hijabi dubu ɗari da dubu sittin da biyar shi ya zamo ya yanke su
فكان يبتسم in ya zamo yana so kullu man ra'ahu sai ya zamo fakana sai shi tijani ya zamo yabtatin min mar'ahu Mhm, menene ga da husnihi jami'u man ra'ahu baki ɗayan wanda duk suka ganki suna fituwa saboda dubansa saboda da ka ga fuskar shi wata jani radiyallahu ta'ala a wannan lokacin ka san wannan lalle wani bawan Allah ne wanda yake da musamman da ka gani da ka ga fuskarsa
فأقبل الناس عليه sai mutane suka fuskance shi ya zama mutane fa sai zuwa ake sai zuwa ake فزجر sai shehu tijjani ya tsawatar in duk wanda ya zo sai ce su an yi da kai duk ɗaya ne ni ma kokari nake yi yaushe za ka tsaya za- za ka zo waje na ai wannan ba daidai bane kowa a cikin waje ya tsaya ya zazzage ya ga ya ga abin da ya tara to وشدد الفرار عنه ya tsananta gudu daga gare su ya tsananta gudu daga bayi wa- wajen yana ya zau- ya zautatar da su daga gare shi ya zautatar da su daga gare shi da kuma haka al'ada shehu take nisan da mutane suka tara masa ma sai ya fi barin sai ya kore su wata ran ya dawo bayan an masa budin ma bayan ya kai abin da ya kai ya yi tafiya ya dawo a kofar fa sai mutane suka hange shi a kofar gari idan da nan aka taro ko ina sai tururuwa sai ya ce albus wa qillatul fulus albus wa qillatul fulus ba abin da yasa ku wannan taro sai talauci rashin kuɗi ne rashin kuɗi ne ya ta tsawatar da su sai da ya ga duk mutane sun watse daga wajen sai da ga mutane sun watse da gogon to a cikin mutane
كما لعلم هي قبول لحد مع الزيارة من فمن كل كان إلى البيت لعجل فنكت السوء وثمانين ارتحل محل من أظهر من أظهريا عن الزوارية كمان فما نهوه فقد ما لحوه ما نهوه فقد بالمرام وهو من حقوق شيخ الإمام وحل السيوف سوفة السنة فأيقظ العلوم قلوب
جسد السنة السنان من سجن السنة فكان في سموت إذ الزات وليه وقال له
ثم سما بعزمه القوي sannan sai su jani rabi Allah ta'ala an ya ɗaukaka da ƙudurin aniyar sa wadda take mai ƙarfi ya ɗaukaka da ƙudurin aniyar sa wadda take mai ƙarfi للحج in ji a yin hajji مع زيارة tare da ziyarar Allah sallallahu alaihi wa sallam الإمام فمن كل كان to daga su ne kana إلى البيت العجل da zuwa Ka'aba ɗakin Allah wanda yake mai girma فنكت السن yadda ya mararta yadda ya mararta min cin mutana daga cin mutana ila baitul ajal zuwa ka'aba wanda take na daukakiya wato fara tafiyar taka daga birnin cin mutana ne sana ta cikin wata maniya hijira na da shekara dubu da ɗari ɗaya da tamanin da shida dubu da ɗari ɗaya da tamanin da shida wato sannan yana ɗan shekara talatin da shida kenan sannan shi yana ɗan shekara talatin da shida
محمد الأزهري القرآن أهم الأثر القرآن sai shehu ne bege zuwa shehu azhari wanda yake mai yawan baiwa matafi a ilimi wanda yake shugaba ne gwarzo a ilimi kuma masanin Allah ne wanda yake ya kai matsayi mawakafi a sanin Allah zawawiya ina nufin zawawi a alkamari ma'abucin cika wanda yake ma'abucin cika
فما نحوه wato sai sai da aka yi masa kasa wajen sai shiru yana ganin sai su jami'a ta kai su da girmamawa وقف بالمعروف aka sai ɗauke shiru da abin da duk yake nema da abin da yake nema wajen alfaru ya samu وهو من الحقيقي shi alfaru ya riki ɗariƙa ne daga shiru hafani الإمام shiru sai da yake shugaba shi kuma hafani wato yana cikin manyan malamai manyan waliyai shi kuma ya karba ne wajen Mustapha Bakari ya karba ne wajen Mustapha Bakari to
to da shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu ya sauka a birnin tunusa da susa shekara guda ya zauna tsakanin tunis da kuma susa gari ne kusa da tunis din ya zauna shekara guda
أيقظ القلوب ya farkar da zukata daga ma- daga kurkukun mafarki wancan bai cikin guda biyu da muka karanta wato ba na shi asalin ne na mafi muridi ba ne na sai dil arabin nasahi ne yana cikin da da dan da yayi a cikin muniya cewa fa hanna lil asarin mifrali a anil zawawi ya ahal kamali إن فبال نحوه فوسط بالمرام وهو أن الحقني شيخ في الإمام هو أن قال من شي سيد العربي ابن السائب shi yasa aka sa shi a cikin wato kausi aka sa shi a cikin kausi alhamdulillah Tunis da Susa shekara guda yana koyarwa mutane suka tara masa ya zamo ya yi shuhura a garin ana labarin cewa ga wani malami babba ya zo wanda yake ko- ah, iyaka wajen sani wanda yake iyaka wajen sani ya koyar da hikamu da kuma wasu littattafan a nan zaman da ya yi a Tunis wato ya koyar da hikamu ta ibn ada'illa a zaman da ya yi a Tunis shiru sai rahim كذا جزاء كذا جزاء بشره الولي mm.
سيدنا محمود الكردي محمود الكردي محمود الكردي وهو الذي قال له لك أجل من الذي يقتل
للقطب يا له عمل Mhm.
وجاء في شوال الكعبة كعبة في شوال الكعبة سنة السبع دون ما توقف tawakkufi shi ma dai nakalu za ka yi saboda baitin yake waja a fi shawwali milka a bata fi sanati sab'in duna ma tawakkufi
وكان إذ ذاك من الك- من الكبار Mm, بعض بها وك- وكان ذا أسرار mm, من تبع الشيخ به مكاتبة Mm.
ولم تبع بينهما مخاطبة mm.
فأخبر الشيخ بموته فقال Faƙal آه، Mm.
أنت الذي ترث مالي من min الكمال kamal.
من كمال Mm,
فكان ما قال فكان ما قال له وبشره mm.
بما الزبيب Bi mazzabidi bihi qad akhbara.
قد أخبره Mm.
وبعد فعله
Ko ba da din ne wajen tashi ko? Mm. To alhamdulillah.
كذا إذا بشروه الولي hakanan kuma basharahul waliyu a wali mai girma masanin Allah y- yewa shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu bishara kamar yadda shi wannan waliyin na Tunis a yi masa bishara a wannan waliyin na Tunis a ba a gamuwa da shi ba wanda yake da izinin ya gan shi bai da izinin ya ga mutum ko ɗaya sai mutane guda hudu su ma sau biyu a dukkan sati da daren litinin da daren juma'a wanda ɗaya daga cikin su waɗannan mutum hudun da suke da izinin su ga wannan waliyin shine sayyidi abdussamad to shi wannan sayyidi abdussamad shine shehu radiyallahu ta'ala anhu ya aika wajensa ya aika masa da kuɗi wato dinari guda wanda ake ce da shi mahabub da aka kai masa sai ya ce mahabubun ba asa mahabuba mahabubun ba asa mahabuba kai wannan mahabubi ne masoyi ne babba gashi kuma ya aiko da dinarin da ake kira mahabubi ya aiko da dinarin da ake kira mahabubi Ah, sai ya zama wato duk abin da yake gudana tsakanin shi wannan waliyi wanda ba a faɗi sunansa ba ba a faɗi sunansa ba abin da yake gudana tsakaninsa da shehu tijjani ta hannun wannan hadimin nasa ne sai ji abdulsamad wanda yake cikin mutum hudu da suke da izinin ganinsa daren litinin da daren juma'a kawai bayan su mutum hudun nan ba wani mutum da yake da izinin ganin shi wannan waliyi Eh, to shi ma wannan waliyin yawa shehu radiyallahu ta'ala nu bishara mai yawa yayin da shehu ya nufin barin ah, tunis da tafiya gabas sai ya aika aika shehu tijani aiki wannan sai bi abdulsamad din wajen wannan wali yace yana son ya tafiya ne yana son waliyin nan ya lamunce masa tafiya domin a jirgin ruwa zai tafi sai aka je aka faɗa wa waliyin sai dai abdulsamad ya faɗa masa yace ka je ka faɗa masa na lamince masa tafiyarsa da dawowar ba abin da zai afko to daga nan shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu ya hau jirgin ruwa ya tafi har misira wato ya sauka ya- ya ya- ya shiga misira a nan ne ya gamu da sayyidi mahmudul kurdi sayyidi mahmudul kurdi wali ne babba kuma yana cikin manyan shehunan ɗariƙa halwatiya yana cikin manyan shehunnan ɗariƙa halwatiya shi ya karbi ɗariƙa halwatiya ne daga sayyidi Muhammad al-Hafani shi kuma sayyidi Muhammad al-Hafani daga sayyidi Mustafa al-Bakari ah, daga sayyidi Mustafa al-Bakari to
وهو الذي قال to له shi wannan shehin sayyidi Mahmud al-Kurdi malami ne babba bayan zama wasu wali kuma malami ne na zahiri domin malaman Misra a sannan duk suna girmama shi malaman misra a sannan duk suna ganin girmansa a ilimi zahiri ma banda ilimi na ma'arifa na sanin Allah da yake da shi to shi da shehu tijjani ya je wajensa ya karbi shehu tijjani hannu biyu har shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu yake cewa da shi ai sannan nake tunis na yi mafarki da kai har nake cewa da kai ai ni kamar tagulla nake ni baki ɗan jiki na kamar tagulla ne sai kake ce min a mafarkin ai za ka mai da ni in zamo zinari sai sai di mamudul kudi ya ce haka ne kwarai kuwa yadda ka gani din nan haka ne to kuma bayan nan da kama kwana biyu ko kwana uku sai ta fito shi da ne ce to kai ne ma kake nema ne me kake nema ne a kafarkin na ma'arifa na sanin Allah sai shau tijjani radiyallahu ta'ala anhu yake ce da shi matsalabi alqurbani yatul uzma ni abinda nake nema in samu qurbani yanci babba to shi ne sai Imam Abdul Qurdi yake yace da shi laka ajallu minha ai kai abin da zaka samu yafi matsayin qurbaniyanci ma kai abin da zaka samu a tafarkin sanin Allah gaba yake da qurbaniyanci shine shi nazim ya tsara wannan a waƙe a nan wa huwa allazi qala lahu shi ne wanda yake da shehu tijani kana da mafi girma ga duk abin da yake ya tabbata ga kudubi kudubi wani matsayi ne a walittaka wanda yake na can sama sama yana can sama sama a cikin walittaka domin ulubi wato wanda yake ya tsanci da sufofi da yawa ko wanda yake ya tsanci da sufofi da yawa wanda an ce shi kudubi sai ya zamo koyaushe yana cikin wuri akalla da alam alam guda ɗari uku da sittin wanda duniya da lahira gaba ɗaya alam ɗaya ne kawai daga cikin ɗari uku da sittin ɗin nan a duniya da lahira gaba ɗaya alam ne guda ɗaya daga cikin alaman nan guda ɗari uku da sittin da shi kudubi yake a cikin huluri da su a kowane lokaci nasa to shi wannan shi sai dai mamudu kudubi yake cewa da shi wa aiko na gani da za ka samu ya fi ma daga kurbaniyanci to ya ba makin wannan ya mamakin wannan daga buri in cika buri abinda bawa yake nema wanda ake ganin shi ne ƙololuwa ya shi abinda zai samu ma gaba yake da wannan shi abinda zai samu ma gaba yake da wannan
وجاءت في شوال للكعبة to kuma daga baya ya nufin tafiya daga misira ya shiga jirgin ruwa ya je wajen wannan shehin nasa shi ma ya roƙe shi